bismillahir rahmanir rahim littafin risala ko na'am shafi na goma wajen wala ya uduhu hifzuhuma wa hul aliyul azim ko ba ka ba ya ce to al'alimu Allah shi ne masani sani wanda babu irin nasa don shi saninsa ya kewaye komai amma duk halittu mutane an baku ilimi ne ɗan kaɗan gaba ɗaya ilimin da an ka baku ɗan kaɗan na Allah ce wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila sannan wa fauka kulli dhi ilmin alim masani ne alkhabiru shi kuma masani ko kuma alkhabiru mai ba da labari ko kuma alkhabiru wanda ya san ababen da sun ka karanta shi yasa ake kiran masani wanda ya san abubuwa kwarai khabir alkhibra yana da experience ko experience an gane ko shi yasa turawa da suka gane sunan mustashriq yanzu yana da muni a kasashen musulmai a ce mutum mustashriq orientalism al-istishraq orientalism ko ba haka ba don sai suka sa khabir khabir sharq al-awsat khabir khabir khabir khabir wayo ne don abin da wancan suna ya kai hatta mustashriq ne kuma kiran khabir khabir al-khabiru Allah shine dai masani ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير المدبر الله شيني مي تفيد الأمر أنا سيبني هترى سونا يا الله با اشتقاق سو سونا الله المدبر ban san wani nasi wanda tabbatar da suna Allah al-mudabbiru ba amma dai ayoyin da suke nuna Allah shike tadbiri suna da yawa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru zasu azab shi ko ba haka ba to yanzu ya zamu yi nan in babil ikhbari ne yake bada labari babu matsala ba babin ya sanya wa Allah wanga suna ba yana bada labarin irin ayyukan ubangiji to nan sai ya zama to min babil ikhbari ya juz amma min babil ishtiqaq ya wanda da wannan ɗaya da sunayen Allah bai halatta ba don asma'ullahi tauƙifiya ne da sifatihi ba a sanya masa suna sai abin da ya tabbata a nassi na alƙur'ani ko abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanya mishi amma in mun babil ikhbar ne khalas labari ne yake bayarwa mun fahimci wannan da kyau ko sunayen Allah suna da ka'idodi da dama da ya kamata a ce mun fahimce su kadiba cikin alqawaidul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula akwai bayanai da dama kansu kuma akwai ilimi mai yawa karkashin su na fata an fahimce ni zan dan faɗi kaɗan daga cikin su saboda lokacin mu bai da yawa na farko sunayen Allah za ga an kawo su wani lokaci ba a kawo a muta'alliq din su yanzu kaga da ce Allah al'alimu masani me ya sani kaga bai kawo ni abu ba ai alimun bi kulli shay muta'alliq din shi sunayen Allah muta'alliqat kin shi at-tafsiliya ba ta da iyaka qadirun wani lokaci sai a ce an kawo qadirun ala kaza a'a inna Allah ala kulli shay'in qadir in ka ji an ce alimun bima ta'amaluna a nan misali ne an ka bayar daga sanin shi ba shi ke nuna kawai abin da ɗaya kuke aikata bane ya sani mun fahimci wannan shi yasa kana iya yin dirasa akan haful muta'alliqat muta'alliqat asma'illahi ta'ala wa sifatihi sannan al muqarana sunayen Allah suna da muqarana ta fuskar ma'ana in ka kawo suna Allah sami' yana da tashi ma'ana ta kamala basir yana da ma'ana tashi ta kamala to inda hada su kuma sabon ma'ana ta zo domin jama'atu bayna sam'i wal basar sai karfin ya karu ba kowa yake tunani kan wannan ba abu na gaba al munasaba shi ma ana karatun shi duk inda suna Allah zo a karshe a karshen wata aya yana da munasaba ta qissa yana da munasaba ta hukunci yana da munasaba ta aqida السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم duk inda sunan Allah ya zo in ka diba shi na da munasaba da farkon ayat ko tsakiyar ta ko kisar da ake ciki amma ba kowa ke karatu da munasaba me yasa kawo nan azizun hakim azizun mabuwayina ba wanda isa ya hana ka hukuncin da yake so hakimin kuma umurnin da ya daidai na ba wai kuskure na yi ba kuma wanda duk bai ji tsoron shi azizu ba yana gane kuren shi duniya da lahira shine ta fuskar aqida amma galibi ta fuskar fiqhu da ma'ana muke kallo ba mu kallon ta aqida duk in ka iska aya ta zo ta kare da wani suna to akwai aqida ciki ina fata an fahimci ni ya kamata cikin tafsiri da sauran karatuka mu rinka hankalta wannan sannan kuma daga cikin ababen da ya kamata mu hankalta a cikin sunayen Allah wato akwai dilala guda uku gare mu dilalatul talazum dilalatul mutabaqa dilalatul tatammun duk sunan Allah yana tare da waɗannan dilala guda uku ana cewa dilala ana cewa dalala ana cewa dulala musallas lughawi ne ko ba haka ba to in an ka kawo suna Allahu suna Allah dilalatul mutabaka na nufin Allah wanda ake bautawa ko ba kake dokin ma'anar shi ba dilalatul mutabaka kenan abinda sunan yake nunawa to amma Allahu nan tunda akwai shi to akwai dilalatul istilzami abin bauta ya kamata a ce shine al-khaliqu mai halitta ba halitta shi akai ba akwai dilalatul tadammun shine cewa in an ce dilalatul tadammun yana nufin sunan ya kumshi wani abu yanzu misali in muka kawo suna Allah subhanahu wata'ala misali alhayyu rayayye to shi sunan rayayye an gane ko yastalzimu yatadammanu yana kumsar duk sauran sifofin da za su biyo bayan shi domin da rayuwa ne ake ji da rayuwa ne ake magana da rayuwa ne ake gani kowane suna suka iske na ɗaukar dilala guda uku to in kai haka duka suna za ka iske suna tare da juna kuma wannan dilala ilmu don mutum ya gane ta cikin ilmu tafsiri da usulul fiqh da hadisi zai fitar da ma'anoni masu yawa mun fahimci wannan ko saboda dilalatul mutabaqa ita ce ta kashe dalibai ba can abin da lafazi yake ɗauka shi ne kake fahimta me za a fahimta wara al lafzi ko wara al jumla ko wara an nas baka fahimta shi daga cikin abin da ke so mu dan abin nan sunayen Allah abin da an ka tabbatar mishi ya tabbata gare shi cikin kamala abinda an ka kore mishi to kuma zaka iya koma ka nemo kishiyar shi ina fata an fahimce ni ya an ka kore wani abu ga Allah to kenan kishiyar shi cikakkar kishiyar ta tabbata gare shi tawakkal alal hayy alladhi la yamutu tunda baya mutuwa to cikakkar rayuwa ta tabbata gare shi annafi wal ithbat yana da kyau cikin jumlolin alqur'ani gaba ɗaya ka kalle shi ka fitar da ma'anoni sannan mu san cewa babin sifofin Allah ya fi faɗi daga cikin sunayen Allah ina fata an fahimce ni domin sifofi sun fi yawa sun fi yawa bisa ga mi bisa ga sunaye kuma duk suna in an kalle shi matsayin suna Allah ne yana doka yana zaman to alam in an kalle yana kumshe da wata ma'ana ya koma sifa sami'a in an kalle zatin Allah sami'un na da duk sunayen Allah za su koma zuwa ga zati guda in kuma an kalli sami'un basirun ta fuskar ta'allukin su da ji da gani kuma sai zaman to mutabayina ta fuskar ma'ana sun bambanta mun fahimci wannan da kyau ko sannan abu na karshe ko kusan na karshe ana rarraba sunayen Allah kismi daban-daban kuma bincike daban-daban wanda akwai al-mutlaqa bil qaid waɗanda ba a fadar su ga Allah sai an yi qaidin su Allahu yastahzi'u bihim sai a ce Allahu mustahzi'un biman yastahzi'u bi ibadihi ba a cewa kawai Allah mustahzi'un aishuru akwai waɗanda an yi sabani kamar da ake cewa wayam kuruna wayam kurullah kidan ba a cewa kawai Allah yayi makirci an gane ko nasu malamai suka ce a ba matsala wani lokacin ya ce afa aminu makrallah fala ya amanu makar Allah illa alqamul khasirun kaga bai kasun yi makirci ba ina fata an fahimce ni su waɗannan an yi sabani akan su irin waɗannan ina fatan kun fahimta to dan haka dai karkashin sunayen Allah akwai bincike mai yawa wanda yan Allah ya bamu iko zamu iya gabatar da shi abu na karshe ku yi hakuri sunayen Allah wani lokaci za su zo da alif wal lam wani lokaci ba su da alif wal lam to yan suna bai da alif wal lam ya zami ya zan na kira ko to yanzu innahu sami'un basir shi Allah sami'un basir ko innahu sami'un alim to yanzu wannan wanda bai da alif wallahi ya kuma kenan wannan kaida ba ta shiga cikin sunayen Allah dan da kace Allah ya zanna kira kaka hirka to Allah ya kuma na kira ba san shi ba wanga ai kafirci ne shi yasa sai kun yi hattara akwai abubuwan da ba su shiga cikin babin akida wanga duk ina dan baku misalai ne akwai littafai da aka yi musamman littafin alqawaidul muthla na Sheikh Ibn Uthaymeen da sauran malamai da suka yi asma'ullahi al-husna da duniya ta ibn al-qayyim da sauransu kuna iya bincika su saboda kuga bincike da dama ina fatan Allah ya bani iko ya bani rayuwa ina tunanin shekara mai zuwa in Allah ya sa na samu iko ko a gidan rediyo na al'umma na kwandi da muka gabatar da karatu suka ina tunanin a yi karatu kan sunayen Allah ko da karatu guda awa talatin Allah ba mu iko ko hamsin ko sittin don saboda a ga abubuwan da ya kamata a faɗa game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in akwai rayuwa in babu kuma haka Allah ya so mun gane wannan ko to ala ayyati hal alqadiru shi wannan suna Allah ne ya tabbata da nafsi ko ba haka ba sabanin almudabbir da muka ce babu ni dai iya bincike na ban ce babu ba amma dai ni dai iya bincike na ban so nasu da tabbatar da al-mudabbir ba amma akwai su wato cewa Allah mai tafiyar da al'amura ne ya zo a cikin al-Qur'ani yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard ko ba haka ba ha الله الذي خلق السماوات بغير أمر ترضونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون to alqadiru Allah mai iko ne akan komai kenan ne in mun ce almudabbiru ke tafiyar da komai alqadiru mai iko ne akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir as-sami'u Allah yana jin komi duk abin da ake faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yana jin sa kuma babu bambanci ga Allah wata luga da wata luga shi Allah yana jin kone yare nan shi halicci kone yare Abdul Wahid Al-Maghribi wannan na Saudiya Balarabe nan yana da muhadarat wanda suna da muhimmanci yana ɗaukar irin waɗannan sunayen da saura abubuwa yana musu muhadarat yace shi Allah la takhtalifu alaihi al-lughat babu wata lugha wanda Allah bai ji wala taltabisu alaihi al-aswat kuma sauti bai shige ma Allah yanzu nan in mutum ɗari na magana kai baka jin su to Allah dukkan su nan duniya duk taron da aka duniya gaba ɗaya an yi magana ba ta shige mishi kai ko mutum biyu da suna magana sai ka ce a kai guda kanta ai da guda guda al-basir Allah mai gani ne kenan basirun bi kulli shay in kaga an ce Allah yana ganin wani abu nan tana yiwa akan shi ne ake magana amma ba ana nufin Allah bai ganin wani shi ba a'a komai Allah yana ganin shi an gane ko kuma wasu malamai suna fassara al-basir masani daga basira sai mu yi hattara kaka ce sun yi kuskure wani lokaci sai ai amfani da basira basar na gani ko basar na abin nan ina fata an fince ni sai a ce masani na ina fata an fince ni al-aliyu abin nan madaukaki uluwu zat da uluwu sha'an da uluwu al-qadr duk wata daukaka ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ina fata an fince ni sannan al-kabir Allah mai girma ne ina ganin muna yi tsaya anan Allah mai girma shi yasa ce Allahu akbar na Allahu akbar sai mun yi hattara ana nufin Allah mai girma ne ko Allah mafi girma akan fassara guda biyu wasu na fassara shi da Allah mafi girma to ai babu wani Allah wanda adda girma balle aka kamanta shi da na Allah kaga zamu yi in ba an kaddara akwai abin da adda girma to na Allah ne abin ga ko kuma Allahu akbar Allah kabirun ana nufin Allah shine mai girma babu ma wani mai girma in ba shi ba sai ya zamanto ismu tafdil maslub al afdaliyya don babu wanda adda girma irin jinsin na Allah balle a ce na Allah ya fi shi an wasu ce akan taslimul jadali ma ta hima ana danganta wani girma to babu irin Allah subhanahu wa ta'ala wasu ce akai Allahu akbar an nufin Allah shine mai girma babu mai girma dan ana magana Allah ba a magana wani maslubul afdaliyya sunan shi al-ramma ismu tafdil mafsulul afdaliyya cikin qur'ani yawa gare in baka gane shi ba in ka tayo sanin qur'ani wata rana banna za kai waja'ahu qaumuhu yughra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يا هن أطهر لكم هن سماتن أطهر su amma su tsarki dan in kace hunna atahar su sun kafi tsarki to shi namijin tsarki gare bai da tsarki ko guda wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ya wa huwa ahwanu alayhi shine mafi sauki ga Allah to ai da halitta da mayar da ita duk kun fa yakunu to wace ta yi sauki ga Allah wa huwa hayyun alayhi abinda malamai sun kafirin jaso a cikin irin waɗannan abubuwa akwai sheikh dr umar baz muliya da littafi alhaqiqatu shar'iyya kuma malamai suna ishara zuwa ga wannan ba kullun ka iske ismu tafdil bai ke tabbata cewa ismu tafdil ake nufi in ka te wajen wasara wani lokaci sai kai banna walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani da yafi zama alkhairi gare su to kenan su zauna cikin kafirci alkhairi ne ko kusa ai hattara assalamu alaikum Oh.